الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم الدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إيد لنا بهذا المحضر والتعط في نظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باين الله ما تجرمه kowa da sunansa da ainihinsa da matsayinsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau rana ce ta juma'a shida ga watan zulqada shekara ta 1444 hijirar ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda ya yi daidai da 26 ga watan mayu shekara ta 2023 miladiyar annabi isa alaihi salam wanda Allah subhanahu wataala ya sake hada mu a cikin wannan mazauni ne albarka wanda muke amfani da waɗansu mintota domin tunatar da kawunanmu da abubuwan da za su amfane mu a duniya da makomanmu lahira Allah ya mana jangora albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama muna nan a cikin sha'ararriyar kutuban nan ta gautin wakaci shehun zamani maulana shehu ibrahim radiyallahu anhu wa ardahu wa annabi amin bayan abubuwan da suka gabata na ayoyi wanda muka yi bayanai takaitattu a kansu yau karatun zai ci gaba ne akan wannan hadisi da al'imamu muslim ya rawaice shi kuma daga sayyidina abu huraira shi kuma abu huraira daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallama شيني وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يجيء أحدكم على ذي باب وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحظله ولا يحقره التقوى هؤلاء التقوى هؤلاء وأشار صلى الله عليه وسلم إلى سره ثلاث مرات كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بهدم امرئ من الشر أن يأكل أخاه المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأن حديث أمر ويكيشي daga babban sahabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi sahabin nan wanda aka fi sanin sa da Abu Huraira wanda annabi alaihi salatu wassalamu ya masa alkunya da baban magi an gane saboda girmamawa da kuma alfalo irin ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun sahabban sa to ala yace ala da hadisi an rawaita daga Abu Huraira shi kuma Abu Huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi yana cewa la tahasadu kar ku yo junanku hasada kar ku yi junanku hasada hasada ɗaya ne daga cikin rashin lafiyar zuciya ina cikin abradul qalb ma'ana ciwuka na zuciya to hasada babbar ciwo ne a cikin zuciya ta ɗan adam wanda wannan ciwo ɗin in ba Allah ya taimake mutum ya sha magani ya warke ba to lallai yana aifarwa da ɗan adam matsala a duniya ko yana aibo masa da matsala a lahira in an tambaye ka menene hasada hasada a tarihi na malamai mafi yawa suna tarihi iri ɗaya akan abin da ya shafi hasada musamman al-Imam nawawi a cikin littafin sa na Riyadu Salihin yayi tarihi akan menene al-hasadu hasada nan shine tamanni zawalin ni'mati an sahibiha سواء كانت نعمة الدين أو معلوم الإمام النووي يتي تاريخ هذا الشيء تمني زوال النعمة عن صاحبها mutum ya zama yana buri yana so yana ƙoƙarin zutarwa ko kayarwa na wata ni'ima wanda Allah ya yi wa ma'abucin wannan ni'ima ɗin. Wani mutum ne Allah ya yi mata ni'ima, kai kuma sai ka ga cewa ni'imar da aka yi wannan mutumin kai ne ma ba. Sai kake ƙoƙari take shige da fice a bayyane ko a ƙore da aika-aika ko ko da maganganu ko ko da wasu motsi wanda menene yake nuna menene son ka da kawarwar wannan nima da Allah ya yi wannan mutumin. Al'imamu nawa ya ce sawa'un duk ɗaya ne, kanat ni'amata dini aw malin duk ɗaya ne ba bambanci niman nan da aka yi wa ɗan wanka musulmi ta kasance ni'ima ce ta addini ilimi aka bashi imani aka bashi da yawa tsoron Allah aka bashi da yawa ko ko jin Allah aka bashi da yawa ko ko yin gaskiya ne aka bashi da yawa ko ko dai shi a dole sai an yi adalci wanda duka nima ce ta addini sai mutum ya zamanto yana burin Allah ya kawar da waɗannan nimoni akan wanda aka yi masa wannan nima ko ko dai nimar ta kasance nima ce ta dukiya wani dan wanka ne Allah ya ba shi tarin dukiya ya zama multimillionaire ko ko ya zama multibillionaire ma ko sai da haka amma dai haushi kake ji abin ya tsaya maka a ranka ya hana ka bacci so kake kokari kake ya ya ga ali wani ya dawo ya talauce a ce ya wayi gari babu wannan nimar dukiyar da Allah ya ba shi ko ko nimar mulkin da Allah ya ba shi ko ko niman shugabanci da Allah ya bashi abin ya tsaya maka a rai ba ka so kokarin ka a wayi gari wannan niman ta rabu da shi sai biyu wa in ma niman nan in ta rabu da shi ta koma kan wani ko ma dai wa hawo za a ba nima sai ka yadda amma dai banda wani wannan hasada ce a ko ko tana ganin wani ba shi ya cancanci a ba shi ilimi ba ko wani ba ke cancanta a bashi dukiya ba ai a familin nan ba wanda ya kamata a bashi kuɗin ba ni ba a sai da maka haka sai take kokarin cewa duka limar da aka yi ɗan Allah ya kawar da su su kawar daga gare su ya dawo kanka sai kuma da a'a kai ba ta kai kanka kake ba shi ma wancan ba ta shi kake ba a wayi gari kowa ya rasa shi ya rasa kai ma ka rasa kowaye ma dai ke ci gaba da wannan a ni rayuwa a cikin wannan nima din to wannan ta kowane bangare je wannan shine ma'anar hasada da zaran ka ji Allah ya yi wa wani baiwa ya yi wa wani kyauta ya yi wa wani nima zuciyarka na ƙanci yana turiri yana soyuwa zuciyarka ta ci samun natsuwa da daddare ba natsuwa da rana ma ba natsuwa in ta ga mutumin ma abin ya bayyana fuskarta ana abin ya girma ya balaga kenan hasada in ya balaga ana ganewa daga fuskar mahasada in ya hasada din in ya danka sai ka ga malam ya ga wuta malam sai kama wani shiga cikin yanayi kuma bai da yadda wannan ita ce hasada Allah ya raba mu da ita alqur'ani yana ga mana am yasuduna nasa ala ma atahum Allah min fadlihi wai yanzu sai a zo suna yi wa mutane hasada da bakin ciki alama a tarihin wani a kan abin da Allah ne ya ba su yin fadali'i daga cikin fadalarsa. Da Allah ne ilimi wa ba shi, Allah ne ya ba shi daga ina daga fadalarsa, ne zuciya wa ya ba shi, Allah daga ina daga fadalan Allah, ne sarauta wa ya ba shi daga ina daga fadalan Allah. Ko ba ka bane lafiya da sauran limoni wa yake bayarwa Allah ne yake bayarwa daga ina daga falalan Allah yanzu abinda Allah ya bayar daga falalanta dawani dawani da wance da wanke kai yanzu ka dawo ka kunta ta ranka ka ce Allah bai iya ba sai kai ne ka iya Allah bai sani ba sai kai ne ka sani Allah bai iya rabo ba sai kai ne sai iya rabo? Allah wannan irin tokewar basira ta wannan, wani irin dokewar basira ta wannan. Ashe hasadan nan ba ƙaramin bala'i ba ne, cuta ne babba, wanda Alƙur'ani ya yi hari a kansa. shi yasa saboda girman hasada a cikin suratul falak aka ce manzon Allah ya nemi tsari daga sharrin mai hasada yayin da yake hasada wa min sharri hasidin idza hasada annabi ba duk da girman manzon Allah an ce annabi ya nemi tsari daga sharrin mai hasada yayin da yake hasada saboda kowane zamani akwai musadu akwai ma'asada shi ma manzo Allah Allah ya hada shi da mai hasada shine labidul yahudi labidu ba yahudan nan shi ma a rayuwarsa Allah ya jarfe shi da cuta ta hasada a janabin manzo Allah in mutum ya daina kokarin nimar ta gushe daga gare ka ko na ilimi ko na dukiya ko na mulki ko na wani abu da Allah ya rasa yake jin haushi ya ji annoyin duk da ya kamata ya bi ta bayyane bai yiwu ba ka abin yakan kai ga mutum ya shiga anyan kulumboto mutum ya fara bin bokaye yana fara dukiyarsa dukiyar da ya kamata ya siyar da marayu dukiyar da ya kamata ya yi niyyar dan Allah da su ya koma yana miƙa boka suna amkewa ba lada ba lada sai duk da alafira me ya kai ka kai ka ɗauki dukiyar nan da kake zai bokaye da makamantan su mana ka bayar sadaka saboda Allah mana Allah tattasta ba a ƙarewa inda kowa za ka yi masa fiye da yadda yake so a duniya baka san kayi ba ni ma Allah ba ni abin da yake abin da ka ba wa daga cikin falalanka wannan bai zai maka sauki ba ka ciye saboda Allah ka ɗauki nauyin wasu marayu ba ko ka gina makaranta ba ko ka taimaka a masallaci ba ko ga hanyoyin alkhairi ba kai ma ka yi sadaka Allah ya yi maka mana amma ka ɗauki dukiyarka ka kai gaban bota da niyyar a kashe wani ko kuma a a yi sanadiyyar da wani za a kare cikin matsala a gare shi ya zama wannan yi ta fita daga gare shi wannan shi ne farin cikin ka kuma lokacin da kake wannan abu baka sani ba ko yanzu zaka mutu ko anjima za ka mutu in ka je kabari ka ce menene dan adam to har kada ta kan kai da wannan lebur din shi ya sa labidu a zamanin manzon Allah ai da ya saka annabi a gaba da hafada ya ji hanyoyin da zai biya tsaka maza Allah bai tsatu ba da kashe da yayi ba tsafe tsafe da zai yi ba ai shi ne ya je zai je ga ba sirri ba Allah ya tsaya a firin sa kuma Allah ya wuraren shi Allah ya kaskanta shi ke ba daga karshe Allah ya ce annabi ya nemi tsari ni sharri hasidin idza hasada daga sharrin mai hasada yayin da yake hasada kuma babu abin da ke cinye wa ɗan adam addini da lada irin hasada kone su take yi lamushe su take yi an gane kenan ko kafin kawai ga kawai go hasada ta cinye lada gaba ɗaya ba saura tana nema da Allah na kai sai sa annabi yake cewa iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an-naru al hataba annabi yake kashe ku da hasada ba ruwanka da neman Allah ya gusar da nima kan wani makusanci ko manisanci namiji ko mace babba ko karami wanda ka gani da wanda ka gani ba ba ruwanka al'amura gaba ɗaya na Allah ne Allah ke juya lamarin sa yadda ya dama wani ya ba shi arziki wani ya talauta shi wani ya farautar da shi wani ya mai da shi bara wani ya mai da shi malami wani ya mai da shi jahil da hikima irin ta Allah wani jahilin sai ya shiga aljanna malami bai shiga ba wani talaka sai ya shiga aljanna wani bai kuɗin bai shiga ba haka ta amin Allah yake kai baka san me ake nufi da kai ba ba mamaki wannan talautin da kake su shi maka alheri da za ba ka dukiya wallahi sallolin nan da ibadodin nan ba za ka yi ba ga yanzu kana na gidan giya Allah sai hana ka dukiyan ya barka da imani da son Allah da son manzon Allah ina ruwanka da abin da aka baiwa waninka har ka damu ba bacci ba hutawa sai ranewa kullum hayan jini saboda Allah ya kowa ne ba baiwa kana ta kokarin ka ga cewa wannan niman ta kau daga gare shi yan shi ne in nima ce da'ima da wannan mutum za ka gama aika aikanka da dabarbarunka da kilibijinka sai dai kaga yana ƙara lafiya sai kuma kullum ciwo na damun ka yana ƙara kiba sai kuma bushewa take yi ka lalace kuma a haka ka je lahira kuma ka gamu da abin da za ka gamu da shi saboda haka hasada babban bala'i ne ga mabota hasada din kuma abin mamaki haka da nan fa shi ne saƙon Allah na farko a sama kuma shi ne saƙon Allah na farko a a doron ƙasa saƙon Allah na farko a sama haka da ta ina da Allah Iblisu bai yi wa Adamu hasada ba Iblisu ya yi wa kakanmu babanmu annabi Adamu hasada wannan hasadan ita ce ta zama dalilin tsine masa da koransa a cikin jama'ar mala'iku ya koma jejin da yake cikin sa yanzu nan kuma wannan shi ya ja masa tsinuwa daga ramin Allah aka nesanta shi ba shi ba ramin Allah a yau ba shi ba rama gobe ma ba shi ba rama jibi ba shi ba rama shekan ya yi baran baran da nimar Allah ba shi ba rama Allah saboda mai matsala ɗaya matsalan hasada sannan kuma da Allah ya sauko da Adamu nan doron ƙasa hasadan nan ita ce farkon saƙon Allah da aka yi saboda menene ai ƙabila ya yi wa ɗan uwansa habila hasada akan aure saboda daga ƙarshe ya kasa samun natsuwa sai da ya zama sanadiyyar kashe shi ma gaba ɗaya sai da ya kashe shi saboda hasada ashe hasada babban bala'i ne kuma daga ƙarshen magana wato malamai suna cewa kowane cuta na zuciya ana iya shan magani da wuri a warke amma kada cuta hasada wallahi tana da wahalar warkewa cuta ta hasada tana da wahalar warkewa kullul adawati fastur jaizanatuha siwa adawati man adaka fil hasadi kowace gaba kowace kiyayya ana kaunan za a iya rabuwa da ita an gane kenan ko me shi ya warke ya dawo ya bi ta sallama cewa adawatu man adaka bil hasadi sai dai gaban wanda yake gaba da kai a cikin hasada saboda akwai abin da yake maka hasada kansa in abin yana nan shi ba zai daina ba in abin yana nan ba zai daina ba ke sa hasidin mutum in yana zuwa mutum hasada kan zuciya da zaran ya je ta bala'i ya same ka sai ka ji alhamdulillah wani ma a yadda ya alhamdulillah wani zan kusa da mai tsoro da Allah wallahi wallahi ina alhamdulillah ina kan kaza ba wa kan kaza bane bai san san da yayi ba da zaran ya zo da lafiyar fada da zuciya sai ya ji dadi in yana masa da kan lafiya da zaran ya ji ba kan lafiya kana kwanciya a asibiti ai madalla ai ana kwanciya a asibiti wai shi kwanciyar ka yake ro wanda kuma yake maka hasada akan mulkin da Allah ya baka in ba mulkin ya karwa Allah bai da natsuwa natsuwa kenan misali yanzu wayannan shugabannin da na masu shekara takwas ɗin nan wayanda suke musu azara ba su da kwanci hankali sai ran da aka canza mulki hankalin su ya kwanta an karɓe daga suwani suwani an ba wani wani shi yanzu hankalin shi ya kwanta amma in har suna nan ba haka da ba za ka bushe ba kuma abin mamaki alhasudu la yasudu me haka da zai taba zama shugaba kullum zai taba zama shugaba Allah kiyaye mu ana nuna mana lokaci ya fita kuma babu alƙali irin adalci irin irin hasada alƙali ne adalci babu kamar hasada an gane kenan ko alhasadu adilun yaqtul hasida qabla mahsubi ilai shi hasada wani alƙali ne mai adalci an gane kenan ko wanda wannan alƙalin ka'idarsa yana kashe mai hasada kafin wanda ake yi wa hasada din an gane karatu na ko wani irin tsinke ne wanda sai ya kone idon mai hasada kafin idon wanda ake masa hasada insha Allah nan zamu dakata in Allah ya ce mu zama na gaba za mu ji abinda wannan jumlar ta kunsa ta bangaren hikaye da wasu abubuwa makamantan haka an gane kenan ko hasada alƙali ne mai adalci yana kashe mai hasada kafin wanda ake yi wa hasada to za mu ji yadda wani mai hasada da wanda ake masa hasada abin da ya faru kuma daga ƙarshe ne ya zama a cikin al'amarin kaga ya kashe ne hasadan kafin wanda ake yi wa hasada din insha Allah zama na gaba da wannan a gaba za mu cimo da karatu insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu alfama sadda rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan wa mu yawaita zikirin Allah zikirin Allah in yahuda mutum yana raba mutum da irin wannan cuka din hasada da ƙarya da munafinci da abubuwa irin wayannan suna nan cututtukan da yawa cikin zuciya an gane babban abin da ake babban maganin da ake sa rabu da su shine zikirin Allah yawaita salatin manzo Allah yawaita karatun alqur'ani da kuma ilimin ma'rifa ilimin sanin Allah ilimin sanin Allah yana kai mutum matakin da yakan shaje maka wani Allah a zuciyanka ina ma kaga wani Allah ba ta na ma kai hasada ina kaga hasada ba ne kai ta ba Allah ya gane da mu kuma sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anan zamu dakata Allah ya kiyamu imani da mu Allah ya kiyamu mutuncin mu Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kare mu sharrin duniya da lahira a kuma sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abinda muke fuskanta cikin yan kwanaki yan kadan na canzawan gwamnati a ƙasar nan Allah sai ya zama alkhairi a gare mu Allah sai ya zama alkhairi a gare mu Allah sai ya zama alkhairi a gare mu albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dukkan abubuwan da ya aka yi na gyara Allah sa ma fawa su tsora daga inda gyaran ya tsaya dukkan abubuwan da ya faru na banna Allah ya sa waɗannan shugabannin su zama dalilin gyara waɗannan banna albarkacin sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama albarkacin wannan canjin da za a yi duk abin da ke damun mutane talauci Allah ya yi abin da ke damu al'umma na yunwa Allah ya yayi abin da ke damu al'umma na rashin tsaro Allah ya yayi manoman mu da ya gagare mu noma albarkacin canjin gwamnatin nan Allah sa zamanto manoma wanda kuma ba maganin zagara kuma a bayanta har abadar abadi albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da aminci a cikin kasar mu Allah ya dauke tsoro a cikin kasar mu Allah ya yawaita arziki da wadatar a cikin wannan kasa da yayi mana talauci Allah ya yawaita koshi a wannan ƙasa, Allah ya ɗauke yunwa a cikin wannan aiki. Waɗanda suka yi karatuttuka da yawa ba su samu aiki ba, albarkacin canjin gwamnatin nan Allah ya ba da yawa da yawa da yawa aiki. Albarkacin annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam waɗanda kuma suka rasa Allah ya canza musu da abin da zai alkhairi. Albarkacin shugaba annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih ma'ulik والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام